يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah wanda cikin amincewarsa ya kama wannan lokaci mai albarka za mu kuma dora akan inda muka tsaya a tafsirin ramadan muna cikin tafsirin suratun nahali ba namli mun kuma kwana akan aya ta 44 kisar annabi suleiman da wannan mata mai mulki a yamma yanzu kuma ubangiji zai ba mu labarin annabi salihu da jama'arsa wani yanki daga cikin labaransu ko abin da ya faru sai ubangiji cewa laqad arsalna ila samuda a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون الله سبحانه وتعالى ولقد حقيقة أرسلنا إلى ثمود mun aika zuwa ga samud samud kabila ce daga cikin kabiloli na dan adam akhahum salihan dan uwansu annabi salihu dan uwa na gari da kuma dan uwa na zama a wuri daya da yaje ce musu ani ibudullah ku bautawa Allah shi kadai ba ya da abokin tarayya a kowane irin kasancewar shi rububiya ko uluhiya ko suna shi da sigobin shi fa'izahun fariƙari ya tasimu a sanda aka musu wannan wa'azin sai mutane suka rabu biyu wasu mumine wasu kafirai sai kuma ake rigima tsakankanin muminan da kafira kamar yadda irin waɗannan allah ya ba mu labarin yadda rigingimin suka kasance shine a cikinsu mu'minin wa kafirin mu'minai da kafirai kenan wasu sun yarda wasu kuma sun karyata kamar yadda Allah ke ce mana qalil mala'ul ladina istakbaru min qaumihi lil ladina tud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalin min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna bil ladhi amantum bihi kafiruna manya-manyan mutane da suka kafirta a zamanin annabi salihu alaihi salam sai suka tarda waɗanda suka yi imani da annabi salihu so su kafirin suke ce ma masu imanin shin ku yanzu kun yarda kuna da sani kuna da haƙiƙa wai salihu aiken shi Allah ya kun yarda cewa wannan da'awa da yake yi cewa aiko shi akai kun yarda gaskiya ne sai masu imani suka ce inna bima ursula bihi mu'minun lalle hakika mu game da abin da aka aiko salihu da shi mu mun yarda kun yarda eh kun yarda to su manya he suka ce qala alladhina istakbaru sai wanda suke masu girman kai akan bin gaskiya he suka ce inna billadhi amantu bihi kafirun lalle mu kuma game da abin da kuka yi imani na manzancin salihu to mu kafirai ne mun ba mu yarda ba mu mutunci mun karyata kaga wancan sun yi imani wancan sun yi ne kaga su da kansu suka ce inna billadhi amantum bihi kafiruna su kuma wancan suka ce lalle mu kuma mun yi imani da abin da salihu ya zo da shi to ashe kaga dole a samu fariqa ne yaftasimu wancan fariƙun ta harko ɓangare ne na masu imani wannan fariƙun na biyu ɓangare ne na kafirai wannan kafiran suna gaba da masu imanin masu imanin ma suna kin kafirin saboda kafircinsu su kuma mumini ana kinsu saboda imaninsu to haka madadin haka al'ummar ta zama shine ubangiji yake ba mu labari ma kana min amriha abinda ya kasance na al'amarin kabilar samud kabila ce ake magana da ita anan ma nabiyaha salihu alaihi salam tare da annabinta salihu sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu Allah sanda Allah ya aiko shi ilaihim zuwa ga samudawa fada'ahum ila ibadatillahi wahdahu la sharika lahu ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai ba a hada shi da kowa fa idahum fariqan yastasimun sai suka zamanto sun rabu suna rigima da junansu ashe wannan ya nuna maka duk sanda al'umma wani yake da imani wani bayya to rigima ba za ta mutu ba sai dai mara imanin ya zama mai imani ko kuma mai imanin ya daina imanin ya yarda da kafiri amma wai magana a zamana lahiya a samu wani matsaya ta tsakiya wanda wani bejin haushin wani a'a in ka dakatar da wani abin ba za ka yi dakatar da wani abin ba haka duniyar za ta ci gaba da zama sai Allah ke cewa قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال هي النبي صالح يتي يا قوم يا ku mutanena lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla alhasanati me yasanya kuke fatan abu mai muni ya same ku madadin ku yi fatan abu mai kyau ya same ku sun ce in dai kai annabi ne a mana azaba in dai kai annabi ne a wulakanta mu in dai kai annabi ne mu hallaka to yace musu me amfanin neman azaba daga Allah me amfanin neman musiba neman a hallaka wace fa'ida gare ta abin da ya cancanta ku nemi al'afuwa da rahama da ni'ima ba azaba ba domin ba hankali bane ne ka ce ni abu kaza in shi ne Allah yake so to ni hedi a kashe to yin an kashe kawai ya za in ba kai a duniyan nan ya duniyan ta ƙi zama ta zamna a kai ka ta zamna babu kai kuma za ta zamna ba kai sai mi wannan ba ƙaramar wauta ba ce wai ka ji mutum ya cewa mu inda aka ce kaza ɗin nan sai dai duk abin da zai same mu ya same mu ma'ana yana nihin duk musibar da za a musu wai za ta daure ƙarya ce wallahi ba iya daure kawai shirme ne da nuna shi ɗin nan dai bai ma san me yake ciki ba yake cewa lima ta da ƙuna bi huduri da azabi don me kuke yi ma kan ku fata da addu'a na halartarwa azaba wala ta libuna min Allah rahmatihi ba kwa neman rahamar daga Allah me yasa kuke haka kaga irin wannan al'ada kowane kafiri ce a matsayin shi na wawa kowane shaki a matsayin shi na shashasha ya irin haka a zamanin annabi muhammad ya zo ya ce musu allah ya aiko shi suka kiya sai suke ce allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim sai suka ce ya allah kaga san san allah sun kuma kira shi da sunan shi na Allah ismul jalala in kana hadha huwa al-haq inda wannan abin da manzon Allah ya Muhammad ya zo da shi na musulunci da Qur'ani shine gaskiya min indika daga gare ka ya tabbata gaskiya ne kuma daga gare ka to me kuma ta ce da da hankali ce to Allah ka ganar da mu mu yarda ka ba ni ikon aiki don mu gaskiyan muke nema ta zo daga gare ka idan ka ga muna jayayya jayayyanmu muna tsammanin wane da ya ce gaskiya yake ba gaskiya biki amma inda ta za ta bayyana gaskiya ke da mummi haka mai hankali kamata ku waye suka ce to fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i mun ki mu bi shi muhammadu yo mana ruwan duwatsun bala'i irin yadda ka saba yi ma kafiran farko awu ita na bi azabin alim ko kama na azaba mai raɗaɗin gaske ba za mu yarda ba to da Allah wannan alama ce ta wayewa ko alama ce ta kidahumanci ita Allah ne bai da azaba ko ga akana da wata garkuwa da kariya haka sanda ake kiran mutane zuwa ga su yi watsi da bidi'a da al'adun gargajiya da maguzanci da aka cuza cikin addini a dawo kan tsantsa abin da shari'a ta zo da shi ƙarƙashin karantarwar annabi muhammad ƙarƙashin fahimtar sahabban manzan allah masu daraja masu tsarki waliyan gaskiya ba waliyan naɗi ba madadin mutane su tsaya su yi bincike kawai sai mutum ya rika lodi da alkur'ani a kan shi ko in abin da ake dinnan in gaskiya ne ba wata ake ba Allah nuna mana Allah ya dugu-dugu da mu ya fata-fata da mu ya kacan-kacan da mu Allah kakka bari in sabke ƙur'anin nan lahiya in ko hannu sabke ƙur'anin nan lahiya ya nuna ba gaskiya ba ne sai jahilai suna kabara ƙur'ani ya yi ba ma ƙur'ani ɗaya ba he da ya ɗora bakwai ya rantse kuma ya kwana gidan hilahiya to wannan abin akwai duba to kai yanzu dama ita gaskiya duk bayanan da annabawa suka yi sai in wani ya rantse da alkur'ani ne za ta bata gaskiya ba kama gamsu ba kenan to kaga madadin ya ce Allah gaskiya muke nema a nuna mana ita sai ya hauka irin na kafirai sai kuma Allah ya dugu-dugu da shi domin gaba ɗaya waɗannan masu rantsar yau ba ko ɗaya a duniya na gaskiyar da suke taran taran masu zawa nan da ina da ina ana jin su ko a rediyo ko a wannan ko ai akwai wanda ma yi zagaye nan kasar magaryan nan yayi shakiyanci sai da ya gama alkur'anin ya ce ai katan katan da shi to ya shiga mota daga Kano zuwa Gombe aka yi hadari aka yi katan katan da shi din aka rasa wanne ne naman shi wanne ne sauran naman karuwai na fasinja da ake tarin su an yi ko ba a yi da ka ga roƙon alheri ya kamata sai roƙa maka shi shari kai ɗan adam mai kuskure ne ka iya fahimtar wani abu ya zama to ba haka ba hakikanin shi yake roƙi Allah ya taimaka maka wajen fahimta wannan shine hankali to shine gargadin da Annabi Salihu yake musu sai yake cewa laula tastaghfiruna Allah dan mi ba ku neman gafarar Allah la'allakum turhamuna lalle in kuka roƙi gafarar Allah Allah zai muku rahama sai Allah ke cewa ni قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قالوا هي سكتي طيرنا بك وبمن معك mu gaskiya muna shu'umci da zuwanka muna ga wani bala'i ya sabko mu tun raksan da kuka fara wannan wa'adin to aka daina zaman lahiya na ji wani awazam yana cewa wai wai musulmi ba samu ba matsala sai da 'yan izala suka zo suka fara wa'azi to da aka fara wa'azi aka yi watsi da kambuna da magungunan karhe da saɓani mutane su aka ce wannan abu ba shi da kyau wai daga nan ne sai arna suka raka samun suna kashe musulmi kuma wai daman ma 'yan izala sun yi haka ne don arna su samu damar kashe musulmi shi yana ba mutane shawara a koma kambuna da layu da guraye da dagogi to wanda zakare zai koma ido na karanta kaga shi wannan haukan shi ne yake yi wannan bai da bambanci rigingimu da suke zuwa na duniya dama manzo Allah bai bada ba labarin za a yi fitintunu za a yi kashe-kashe da dindaginin ba kai da ba dalili yau dan kana da kambu sai a fara mai kambun nawa ya mutu mai kifaɗin nawa ya faɗi mai kibugun nawa ya kiya wannan kai inda layu suna gaskiya ne suna da ci da har yanzu takobin nijar ba ɗauke shi ba domin kowa da laya kuma sai a kada ka da laya wani lokaci aka tika ka rika haihi ta cire kenan da tana ci da ba ta yi ba da aka wannan ba shi bane to abinda su ma kafirai suka suka suke cewa inna dayyarna bika mu muna canfi da kai ma'ana abinda suke nihi ma ra'aina ala wajhika wa wujuhu man ittabika khairan mu ba mu gaba wani alkhairi a gare ka ko a ga mabiyanka babu wani fifi ko babu wani alkhairi balma sai kawai ƙarin bala'i malaka ta kana la yusibu ahadan minhum su'a ɗaya daga cikin su babu wani abu mai muni da zai same shi in dai wani abu mara kyau ya same shi illa ƙala haza sai ya faɗa cewa wannan abin min ƙibali salihu daga wajen annabi salihu ne zuwan annabi salihu ne ya sa na samu matsala kaza wa ashabihi da waɗanda suka yi imani da salihu
imamu jahil yake cewa tasha'abu suna yin shi'umci bihim da su kamar yadda al'ada kowane mara gaskiya yake yin shi'umci da mutumin da yake da gaskiya ya dora wannan shi'umci ga mai gaskiya wai don ya ɗauki hankalin mabiyan shi su gane kas su gane gaskiya su dawo bisa ƙarya wanda wani abin da zai baka mamaki anan da magaran ma an taɓa yi kuma mutane masu hankali wanda ake ganin su cikin riguna har da malamai suka yi wannan shi'umci wai me ya hana ba a yi ruwa da wuri a damagar ya suka ce abu biyu ne na farko sallah da ake yi a wannan wuri lokacin nan bai gini idan an raka sallar juma'a a waje allah ba zai yi ruwa shi yana damhara da tsahi da ƙarya allah bai kibar yin ruwa don shi wai sai don kawai wani ya yi sallah ya allah fasa na biyu wai mata suna yawo da bushi babu lullubi to gata malam wane ne bai ba mata umarnin su lullubi ba kai ba ka karanta da lullubin ba faɗa kuka rikai da lullubin ba sai suka ce don haka dole sai an yi maganin wannan abin guda biyu ko da da ƙarhin tsiyali da aka suka yi zanga-zanga da aka masu wannan hujja ce irin waɗannan dalilan an sha kasa a ko'ina sai a duba wasu bayan Allah a ce wai su ne suka ka matsala wannan ɗabi'a ce irin wanda kaga kafiran annabi salihu sun yi ta ba su ma san za a yi da magara ba amma ta dace da nasu da ɗabi'ar da magarawa wanda suka yi ba lalace haka fir'auna ma ya da wannan manufai shi fir'auna kamar yadda Allah ba mu labarin duk sanda wani abu ya sami fir'auna fa'iza ja a tuhumul hasanatu idan abi mai kyau ya zo ma fir'auna ƙalu hazihi lana hazihi ya ce wannan daman mun saba samunta amma wa in tusibihum sayyi'atun idan wani abu mai muni hori ko lalacewa kasuwanci ko rishin lafiya ya same su tsayyiru bi musa wa wamma abu sai su ce musa da wanda suke da imani da shi su suka jayo wannan musibai me bambanci da wancan kaga daɗe ne haka Allah ke ba mu labarin munafikai da sauran kafirai wa in tusibihum hasanatun idan wani abu mai kyau ya samu mutane qalu hazihi min indillah yace wannan daga wurin Allah ne wa in tusibihum sayyi'atun amma in abu mai muni ya same su yaqulu yaqulu haka yasa ce hadihi min indika wannan daga zuwan Muhammadu abin ya samu shi kanshi annan Muhammadu an ce ya kama gari bala'i ya kafari ya karishin kasuwanci ya lalata ƙasa wai annan Muhammadu ba wai masu bautar gunki da tsahi da zinabi su lalata ƙasa ba wai annan Muhammadu da ya zo na kiran abauta ma Allah shi ɗaya ya kan yi zarge shi da wai ya ɓata ƙasa kamar yadda fir'aun ya zargi Musa da yaɗa kafirci da yaɗa banna wai fir'aun bai yaɗa kafirci bai yaɗa banna gyara yake amma Musa yana so ya lalata da haka a bar shi saboda kishin banna kishin abin kirki ya kashe Musa wannan duka shekartaku ne da an shayi Allah ke cewa wannan kullum min indillah da abu mai kyau da mara kyau dukkaninsu daga Allah ne ai bi qada'ihi wa qadar wa qadarihi wato kadarar Allah ce da kuma hukuncin da Allah ya ga dama haka Allah ya bamu labarin ahlul qaryati mutanen wasu gari idja ahal mursaluna sanda mandannin Allah suka yi musu qalu suka ce inna tadayyarna bikum lalle mu muna yin shu'umci da ku la illam tantahu in buku daina ba wa'azi lanarjumannakum sai mun jefe ku wala masannakum minna azabun alim kuma azaba mai radadi ta shahidu da gare mu annabawa suka ba su amsa suka ce qalu da'irukum ma'akum wannan bala'i da kuke gani ku kuke da kayan ku tare da ku yake kafircin ku ne da rashin imanin ku da Allah shi ya sanya anan qala haula'i sai waɗannan kafirai na annabi salihu suka ce tayyaru bika muna yin shi umci da kai wa biman ma'aka da wanda suke tare da ku annabi salihu ya ce a a ta'irukum indallah wannan abin da kuke gani daga Allah ne Allahu shi Allah yujazikum ala zalika yana muku sakamako ne akan bannaku bal antum qaumun tuftanu ba haka bane ba mu muka bala'i ba ku din da ku ka bala'i ba mu ne muka hana duniya jin daɗi ba ku dai mutanen banza ɓarayi makaryata ku kama ta rashin jin daɗi ba musulunci ba ne ya kama duniya cikas ku dai 'yan demokuraɗiyya ku azzalimai ku 'yan luwaɗi ku masu ba 'yan mata 'yanci masu ba karuwai 'yanci masu ba 'yan luwaɗi 'yanci masu sata masu san ashagiya ku dai kuka jayo ma duniya bala'i in an halba makami kira ku ne in an kashe mutum da makami kira ku ne kudin da aka kai makamin aka yi safar shi zuwa can kira ku ne masu amfani da makamin yaran ku ne duk musibar da ta shahi duniya ta shahi dan adam ta shahi dabbobi ta shahi ruwa ta shahi tudu ta shahi komi laihin ku ne dai ku ne bala'in in ana son a share duniya in dai har sai an share wani mutum to ku turawan yamma ku ne abin sharewa shi yasa ma Allah turo corona ta share wasu ake rage ba ta share ko ta share ba aka ta ja da arna arna sun wuce jahannama cikin wannan zamani kuma suna ta tafiya har yanzu wani lokaci haɗar rakiya ake nema sai a samu wani daga nan a ce kai ma raka su tun da halin yari ko da wuce an yi wannan ko ba yi ba to kaga ashe duniya ku kuka cuce ta ba wani addini babu wasu 'yan ta'adda da suka cutar da duniya duk abin inda za a maida shi a yi shari'a za ga kanku zai kuma a'a akwai yara marasa kumya sata ta yi yawa waye ya cuci yaron har yaron ya zamanto zuciya ta ke kashe ku ne dai akwai wani ba ku ba yanzu misali matasa sun tashi da mutumin bai hiba miliyan hudu yanzu mutane sun kai miliyan ishirin ga yara ƙanana babu kamfani ko ƙwaya ɗaya da yaro zai je aiki babu inda zai je ya sana'a babu inda zai je ya tuki kana da farmi ba tukin ba mota in an samu mota ina za ta kai kayan ba kayan yan kasuwan ba ciniki kun ƙara haraji ya yi yawa kun ƙwace ribai mutanen sun koma sun zamna kun ɗora musu kaza da kaza ɗan kwangila ya biya haraji ya biya komi yana jiran a bashi aiki ku in ku kuke aikin ku za ku ba da aikin ku ba yaranku ku ba kanku ku kirkira yan kwangilar ƙarya na gaskiya ba a basu ba sai a yi wani mutum lokaci guda a gaya ta haɓaka karfe yadda aka yi kuma ba wani wannan ba gare takardun ma boge ne ƙarya ce mishi aka yi a ɗauki duki al'umma a bashi ku kuma a matso daga jikinku a kashi don mi yara ba za su zama rayuwa ɗa'ir kuma akun duk iskanci da rishin mutunci da ake yi manya ne suka jayo shi in ga yaro ya lalace ku ka jayo shi in goga bai ta lalace ku ka jayo ta ba abinda za a samu na musiba a wannan kasashen namu ku da uwayen gidanku ne dai da'irukum ma'akum yana nan tare da ku musiba ku tana nan tare da ku bal antum qaumun tuftanu lalle ku mutane ne tuftanu da wanda ake jarraba su ba kwa cin jarraba ai tuftanu ana jarraba ku bi da'ati wataran a ubace ku da da'a ku kiya wal ma'asiya a hana ku sabo ku yi والظاهر أن المراد ما لتي ظاهري أبين أكي نهي بقوله تفتنون أي تستدرجون أنا يمك استدراجي كودا كوكي غنون كلاهي كلو in kun faɗa ku kuke da kaza ku kuke da kaza jiya kun cuta bara kun yi cuta yau ma kuna nan Allah yana muku istidraji ne ba dole he kun kamu ba inda mutum zai je ya labe bai kamu ba sai Allah ke cewa me وكان في المدينة تسع قرات يفسدون في الأرض ولا يفسلوا ولا يصلحون قالوا قالوا تقاسموا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون
Ubangiji ya ci gaba da bamu labarin yadda aka yi ta kulla makirci don a kashe annabi salihu saboda wa'azin shi. Wa kana fil madinati tis'atu rahad. A cikin wannan birnin akwai wasu al'umma guda tara ko gungun mutane guda tara ko ƙungiyoyi guda tara. Wasu dai lalatattun mutane guda tara. Allah ce yufsiduna fil ardi ba su da aiki sai banna a duniya. zalunci da yada zalunci fasadi da yada fasadi wala yuslihuna ba sa gyara su duk abin da za ka ga sanyi to ba dan ya gyara dan adam bane za ka ga koda yayi kama da gyara za ga akwai cuta qalu suka ce taqasamu billahi ku zo mu yi alƙawari mu rantse da Allah kowa ya sa hannu a matsayin rantsuwa me zai faru la nubayyitannahu wa ahlahu za mu kai ma annabi salihu hari cikin dare kowa ya sunye za mu ɗauki wani yanki dare mu je mu zagaye gidan shi mu dira mai mu kashe shi mu kashe wanda suke tare da shi wanda muka gani tare da shi duk mu kashe su sun masannan lana kulanna sai mu zo mu ce liwalihi ga 'yan uwan annabi salihu an kashe musu dan uwa mu zo jaje da sahi ah mai wa'azin nan ashe haka ta faru ni ba na magarin mutumin kirki yana da kokari ko wurin wa'azi ashe kashe shi aka yi kai da an san wanda suka kashe shi dinnan sai an dauki mataki kai bari ma kwamati za a kawa na binciken wanda suka kisa wannan dan ba za mu bari ba da zub da jini haka kuma shi ne ya kashe haka suka tsara suka ce he mu rantse da Allah mu ce ma shahidina mahaliki ahli mu ba mu ma san abin da ya faru ba ba mu da shaida akan halakar shi wa inna da sadiqun sai mu kuma rantse mu ce wallahi abin da muka faɗa gaskiya ne haka suka tsara da suka taho sai ubangiji ya aiko wani dutse daidai yawan su daidai faɗin dutsen sai ya danne su di ya karya musu wuya kaga su bisu ma kai wannan lokacin ba to wannan abin da ya faru kenan duk Allah ya kare annabawan shi ya kare bayansa kowane lokaci ubangiji yana kishin addinin shi yana kishin masu addinin shi sai Allah ke cewa mi wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yash'uru Allah ce wa makaru makara suka shirya makirci matuka shirya makirci wa makarna Allah ce mu ma he muka tsara maida musu rai na'am wa hum la yash'uruna su bi sani ba kan su su yi nasu mumun yi namu namu ya riga yi nasu don haka sai aka gama da su Allah ce fandur ka yi amuru kaifa kana akibatu makarihim idubi na na lura kaifa kana akibatu makarihim kaka karshen makircin da suka kulla wa addinin Allah da annabin Allah yaya karshen yayi wa ya faɗi wa ya sa'a wa ya ci riba wa ya asara salihu ya faɗi ko su suka faɗi su suka faɗi sai Allah ke cewa inna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ce lalle mu dammarnahum mun ruguza su mun rusa su gaba ɗayan su ba wai su kadai ba wa qaumahum hadda mabiyan su ajma'u da bamu rage kowa ba sai dai muka halaka shi sai me ya faru fatilka biyutihim khawiyatun bima zalamu إن في ذلك لآيات لآية لقوم يعلمون الله ce watilka biyutuhum dibi gidajin su kaje kaga inda suka yi garin su khawiyatun ba ko a cikin garin me ya sanya garin an kashe mazamna garin an bar katangar garin ginin yau ma yana nan amma ba ko mutum daya Allah ke cewa bi ma zalamu kama ka tambayi Allah me suka yi aka ba saka Allah ce sababin zalunci ashe zalunci yana sa gari ya mutu ƙasa ta mutu sun yi zalunci Allah sai ya rusa su kafirci yana daga cikin abin da yake sa gari ya mutu ƙasa ta mutu shirka ta daga cikin abin da yake sa gari ya mutu ƙasa ta mutu bid'a ta daga cikin abin da yake sa gari ya mutu ƙasa ta mutu Allah kare mu sai Allah ke cewa inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun Allah ce inna fi zalika lalle cikin wannan labari da aka bayar la'ayatan akwai abin lura liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke da ilimi sai Allah ke cewa wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ce wa anjayna alladhina amanu da da bala'in yazo sai muka tsamar da masu imani wa kanu yattaquna wanda suka kasance suna da tsoron Allah waliyan Allah su he aka tsamatar da su makiya Allah ak Allah ya halakar da su sai Allah ke cewa walutan idh qala liqaumi atatuna alfahishata wa antum tubsirun to anan kuma ubangiji yana ba mu labarin wani annabi daga cikin annabawa manzo daga cikin mandanni Lutu alaihi salam Allah ke cewa waludan ka ambata ma al'umma ka labarin annabi Lutu alaihi salatu wassalam annahu anzara qaumuhu shi ma yayi ma mutanen shi gargadi ya tsoratar da su niqmatullah azabar Allah bihim gare su fi fi'ilihim cikin aikata aikinsu da suke yi na alfahishatu na alfasha allati lam yasbiquhum ilayha ahadun min bani adama wanda ba a taba samun wani dan adam kafin su da ya taba yinta shine mutane su mai da maza mata wato a mai da maza su zama mata wannan mai da maza mata din to shine bala'in da ya faru lokaci yayi to mai da maza mata shine abin da ya faru mata kuma aka bar su tana yin wato wannan maɗigo da ƴan uwansu mata kamar yadda shi annabi salihu alaihi dudu alaihi salam yake ce musu atatuna alfahishata wa antum tusiru yanzu za ku zo ma alfasha kaga anan sai aka kira ta alfahishata ta zo da ma'arifa inda duk za a yi magana alfasha ta zina ba a kata da ma'arifa sai dai a ce fahishatan wala ta ƙarbu dina innahu kana fahishatan wata alfasha ce amma ita luwaɗi sai aka kira ta alfahishatu sanannan alfashar da duk alfashar da ka sani ba ta kai ta ba inda alfasha ce wadda ta shahi jima'i to babu mai munin da ta kai ga luwaɗi domin ko da matarka ta aure kai to in an kama ka azaba za a ma ba za a kyale ka ba don za ka sha ma duniya bala'i kuma bala'in luwaɗi yakan iya ruguza al'umma ba a rage kowa kaga ai bala'in zalunci yana ruguza gari amma mutanen garin ake rusawa amma gine-ginen garin baya baci ƙila wasu abubuwa na garin a iya ɗauka a amfani da su to shi in Allah zai rusa ɗan luwaɗi ba a ware wani dabba ko gida ko abin hawa ko ƙwariyar shan hura ko akushin cin tuwo ko cokalin cin shinkafa ko bahunan shinkafa ɗin duka Allah zai rusa in kun lura akwai bambanci ko babu domin mutanen annabi lutu shi da su da aka halaka su ba a rage kowa ba ba a rage komi ba wurin baya zaunuwa baya iya har yanzu babu albarka a wurin to don a nuna maka abin da suka yi babba ne abin da suka yi shi ne mafi girman wani alfasha wa an tuntubsiruna kuma kudin nan za ku zo ma wannan alfasha ɗin sashenku yana ganin juna ma'ana a hili wancan yana luwaɗi da wancan wancan mana luwaɗi da wancan wanda duk wannan abubuwan wa yanzu a biranenmu manyan mutanenmu suna yi musamman 'yan siyasa suna nan sa talwaɗi wai don in ka an ba su magani da cin zaɓe da yin haka da idan ka je gidajen rawa za ga maza da mata kowa tsirara kai a wasu titunan manyan birane ma kamar niyami in ka wani lungun za ka tar da mata sun yi jere tsirara idan da za ka tsaya da mota za ta zo tana ta tallakanta ita ɗin wannan da kake ganin ta origina ce ana neman ta ta gaba ana neman ta ta baya in kai sha'awar kamata to ita mace ce in ma kai luwaɗi kake so to ita ta shirya a nan a biranen yamai akwai irin wannan abin kuma masu daraja a duniya suke ɗaukarsu ga irin tanadin da Allah kuma ya musu kuma Allah ya rubuza mutanen annabi Lut kuma ya alƙawalin duk wanda ya haka zai ci gaba da rubuza shi wa ma hiya min adh-dhalimina bi ba'id Allah ce wannan abin ba zai zama nesa azaban nan ko kayan da ake azaba ba su da nisa daga azzalimai kuma turawan sama jannati sun ce sun gano wata duniya wani katon dutsi ne ya linka duniyar mu ɗaya da rabi amma ya subuce daga inda yake ya tunkaro mu gadan-gadan yana nan zai ya taho yana hanya suka ce da suka lissafa gudun shi sai suka ga a landemir transit za su bugu da duniyanmu landemir transit za su haɗu to in suka haɗu shi kuma ya duniyanmu girma da ɗaya da rabi don haka zai ruguza wuyan kowa ya karya ma kowa wuya da ƙafafuwa sai suka ce wai suna ba majalisar ɗinkin duniya shawara ta nemi gudunmawa ta dala tiriliyon 350 don a shayu kan matsalai to dutsen da zai buge duniya ka tarban shi za ka yi ko bi za ka tarbe ko makamanka za ka harbe shi da shi kaga wannan zancen banza ne to malaman musulunci da suka auna suka ce idan haka din ta faru suna ganin dutsen nan ya karkato saboda yadda duniya ta karkata daga gaskiya ta koma kan ƙarya manya-manyan ƙasashe da suke da makamai da sojoji da ƙarhin tattalin arzikin ƙasa sun tilasta kowace ƙasa a dole sai ta sanya dokai yarda da luwaɗi to sanda talakawan ƙasa aka rinjaye su kasan tu da wannan gwamnatoci na tare an rinjaye su su kansu hautun da suka zama 'yan siyasa an rinjaye su sun bi da ja yanzu magana tana hannun talakawa ne idan radda suka kwashe kudin talakawan suka kwashe abincin talakawan suka kawo rishin tsaro suka ƙi ba da tsaron da gangan don suna ƙin ba da tsaro ne da gangan don kuwa tse kuruɗe mai kanti a sace ɗan kantin da ka dogara da shi ka bar shi ka zamanto bak kantin an wawushe yanzu dole in suka yi magana ka bi in takamar ka noma ka gudu ka bar gonai in takamar ka kiwo ka gudu ka bar kiwon in takamar ka ɗan koli ne kai kasuwar batta ci an watsa ku an kwashe kayan kolin yanzu ka dawo ina za a samu abinci sai wannan kungiyoyin duniya sai to ga abin da za a yi wanda suka rage ba su mutu ba ya ce to ku kaza to sanda aka ci galiba talakawa ta hanya a taka a yi amfani da shugabanninmu su ƙi ba ƙasa tsaro da gangan su gayyato wanda za su lalata ƙasa da gangan don kare kujerunsu to sanda haka ɗin ya gallabi talakawa suka kai la haula wala quwwata suka ba da kai sun mutu wanda suke da rai suka ce mun yarda tun da mu da ƴan gudun hijira ne kunu ma kuke bamu duk abin da kuka ce a je a sa hannun ba zanga zanga aka sa hannu demokuraɗiyya ta girma ta yi aure ta ta fara aihuwa yaya yanzu ya zama ba aure he luwaɗi sai ma ɗugo sai shan giya sai iskanci demokuraɗiyya ta kai ba jaririya ba ce yanzu ba da gaggar demokuraɗiyya ce duk an zama ƴan iska to in ko haka zai faru sannan ne za a yi karo da duniyarmu da wannan dutse Allah ya tanadin shi kila da Demir Francis a ilimin Allah ya san cewa lokacin nan demokuraɗiyya ta kai ko'ina waɗannan ƙungiyoyin na ƙarya na kare haƙƙin ɗan adam wanda su ba ɗan adam suke kariya ba mummunan ɗan adam mai mugun aiki suke karewa yanzu yau suna nan suna jira sai a kashe mutum ya fi dubu sanda aka ce an tura polis ko soja sun kashe mutum ɗari na 'yan ta'adda ya ce an hada da farar hula su ba su yarda da mata da yara su sai an yi kaza da kaza in an kashe ku ba 'yan adam ba ne amma in ko kashe barawu to an kashe ɗan adam to kun ji talakawa ba ku su dai wannan ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam ba wani ɗan adam suke kariya karewa suke a kashe ku wallahi duk makayyata ne to idan haka ta faru wancan bala'i zai faru shi yasa ubangiji yake cewa anan mi ainakum latatuna ar-rijala shahawatan min duni nisa bal antum qawmun tajhalun a innakum latatuna ar-rijal yanzu lalle ku za ku rika zo ma maza ta biyan sha'awa wannan kuna sha'awa su min duni nisa'i wai ba mata ba kai annabi lut yake cewa bal antum qawmun tajhalun tabbas ku mutane jahilai ni ban ma taba ganin sakar kan irin ku ba ashe duk inda dan luwadi yake wane ne jahili ne to mazinaci ma jahili ne ko professor yake wa wa yake zina to jahili sunan shi professor wa in yana luwadi jahili sunan shi honorable mazinaci jahili ne honorable dan luwadi jahili ne haya excellency yana luwadi jahili ne rowal mai royal irin sarakunan nan na ƙarshen ƙarshe aka same shi yana luwaɗi jahili ne ba yana ba ne babu wanda zai zama mazinaci ko ɗan luwaɗi illa jahili ne shi yasa annabi yusuf yake cewa in ba ka karkatar da sharrinsu daga gare ne ba asibu ilayhin na zan karkata zuwa za su rinjaye ni in ko suka rinjaye ni ba a kun mini da jahili ne in zama nima cikin jahili ashe ba masu zanaye suwa jahilai to kuma anan annabi ludi yake cewa wanda suke sha'awan maza ba mata ba ba kowa bane illa jahilai sai yake cewa fama kana jawaba qaumi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum ناس يتطهرون fama kana jawaba qaumihi ba abinda jawabin mutanen shi yazo illa an qalu sai suka ce akhruju lutan ku hudda wannan lutan wa ali lutan da mutanen da suke bin shi min qaryatikum daga kasar ku kore shi ba yadda yancin zama kasan nan ku kwace yancin shi na zama kasa ku kore shi ya zamanto me ya sanya su da kansu yayi Allah ma suka ce innahum unasun yatatahharuna tabbas su mutane ne masu tsarki mu kuma wannan ƙasa ba za mu zamana da mai tsarki ba in kana so a yi da kai zama ɗan iska ka iya ƙarya ka iya sharri a ganka kana mara mutunci to sai a ce wannan ya kai ga siyasa ya ƙware ga siyasa ya a jayo ka amma kyauta a tafi da kai amma ka ce sai sallah da karatun alƙur'ani da ƙiyamun laili mata su yi lullubi a ce kai wannan ba kowa ba ne a kore shi ba daga ƙasai sai Allah ke cewa ne فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنجيناه sai muka tseratar da annabi Lut sanda azaba ta zo wa ahlahu da iyalinsa mabiyan shi cikin addini duka illa imra'atahu sai matar shi ita matar shi kaddarnaha Allah ce mun kaddara min al-gabi ta daga cikin wanda za su halaka ita ba luwadin take ba ba wai ita tana yin maɗugo ba ne duk ba alfasha take ba ita kawai matsalar ta ‘yar gari ce ta haɗa kai da ‘yan uwanta ‘yan uwana tun da suna goyon ba ai akwai da rike cewa in dai ba da magana ne in kashe ba zai yi mahaukacin banda ba da magana ka gaishe da zai kashe ka kawai san inda kai nemi wajen ko ɗan burkina zai raka je kaka harka da shi akwai kai ka ji in zabarwa ce a'a in dai tun da ba zabar mai ne ko mun kaka yake mun yarda da ce to amma ba ga ba mu da wani heshi shi da latacce daman naku ne to mu wallahi ba namu bane in ba da bari mai lalace ba ruwan mu da shi ba haushe lalace ba ruwan mu da shi waye lalace ba ruwan mu da kai in kai dan burkina ne kai abin kirke mi da kai wannan kuma shine hankali amma ku ware wasu kawai suna yawo da hankalinku suna tankara mu ƙarya kuna kashe kanku saboda su kuna cutar yan uwanku saboda shi wai kabilanci ne gari ne kowa naka na wai wata karin magana wai akuya ko bata aihuwa ta haka ne ina wannan kare ba ina albarka kare to akwai abin da kare yake akuya wurin karen sarani bai ba akuya karen da yake gadi bai akuya ita akuya ta yi gadi ita ba ya dauke ta sannan kuma yadda Allah ya hudu kare a ƙur'ani bai hudu ba ku haka yawa ku ya gama kan mata aihuwa in tana aihuwa a ciri ba in mata aihuwa a sai da ta bada shi a kuwa mai to salatu suke wa annabi Allah tsari ne zai ga gwada wa amtarna alaihim matara fasa matarul munzari Allah ce he muka musu matsaran wa amtarna alaihim matsara sai muka musu ruwan duwatsu Allah musu ruwa na duwatsu di ya kashe su Allah ce fasa a matsarul munziri tir da ruwan da aka yi ma wanda aka mashi gargadi ruwan azaba da aka yi wannan ruwa yayi muni kawai hadari ya taso sai duwatsu kwala kwala ta rika zuba kamar da bakin kwarya ai ga wannan ruwa yayi muni to ba wanda Allah zai ma irin wani ruwan sai mutumin da Allah bai kauna shi Allah tsare mu to anan ya kamata mu dakata saboda ayoyin da za su gabata su kuma wasu ayoyin da suke wata magana ta daban Allah ta'ala ya sa albarka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu ladan shukura kure Allah ka yaje mana